الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ انظري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بظهر شيخنا cikin bayanin cewa mutum zai hau matsayin tauhidi sai wanda bai da zauki irin nashi ya tsammanin mahaukaci ne kuma gashi ba mahaukaci ba ne wanda bai da fahimta halin da su ke ciki sai ce bashi zindi idan ya koya kafirci yana bayar da cututtuke kuma ba zindiki ba ne su diki daga nan sai shi ya kawo magana sai di al-muhtar wanda yake ya kawo magana wanda aka wato daga imamu junai as-salik yake cewa su arifai sun kwamfaɗi giya ta girman Allah subhanahu wa ta'ala sai suka imauce a cikin girman Allah subhanahu wa ta'ala da ana tsammanin cewa sun haukace suka yi ɗayan wasu alifai cikin jamala ta ubangiji sannan kuma har Allah ya ba su kamala da haka yake cewa duk wanda ke tsammanin su kan halayensu mahaukata ne ba mahaukata ba ne da tsammanin su ne bai da ba su ne ba ne ba na yace wanda za kala ba ko bi wasu bilhal saboda haka sashen su ba ya faɗa cikin sifanta hali na sanda soyayya zai sa mutum ya narke cikin abin da yake so وقل للذي ينهى عن الوجه أهله إذا لم تذق معنى شباب الهوى دعنا وقل كتير للذي ينهى وأنك هل عن الوجه أهله وأنك أنا ما أبوتاكي بتوى cikin sha'anin ubangiji sai yana ganin dammi suke yin abu da suke yi to ka ce mishi da zalamta duk ma'ana sharabin hawa in kai baka ɗanɗani ma'anar abin sha da shan nan na son Allah ba to da ana ka ban mu da abin da muke ciki wato mu soyayya da Allah ce ta kai mu an kuka narki kuka ba mu ganin kuma kuka nan komai sai Allah to abu da daga muna yi muna yi ne saboda so da kauna da ganin girma na Allah to in kai ba haka dan kake ba to ban mu da abin da muke ciki ya kunji kun wale ne ba mu ce ka zo mu yi ba sai kun ba ka saka hana abu ba da haka nan kowa ya salla da karatun bakin shi ji bahaushe bayan na ya zaɗi na wa zashi tuhulu na wa khamara na khamul galami ta hattakana cikin abin da baka sani ba mu idan muka ji daɗi na haduwa cikin hadara ta Allah da nagewa cikin ta hankulanmu suka tashi suka rabu da mu giyar bege na Allah ta cuɗanye mu ta hattakana za mu keta dukkan wani abu da ka gani kai shi an da girma gani wato za mu ta hayyacin mu bai abun da yake ba shi kuka tsammani ba hatta hattu ka kamar nasuwa in an babu nasuwa ce ya keta alhurman nasuwa kamar rashin kaza an shi ne kawai ta hattu keta alhorma ta abun da kai kake gani a alhorma gare ka ma'ana idan biyar begen ubangiji ta cuɗe hankalin zukatanmu za mu keta duk wani abu da kake gani kai na al'adarka wala ta lumi sakara da fi hali sukuri to ka zama bi a takalin fi sukuri na hannun ka ga musan da muke abubuwa da kake ganin hauka ne muna cikin maye na giyan narkewa cikin Allah subhanahu wata'ala ba giyar duniya wadda ake sha ba to duk abin da kaga muna yi ba mu san muna yi ba a'a to dan kace ba mun yi daga baya mu ba mu san mun yi ba kai ka san mun yi ko kai inda cikin halin mu kashi to ba ka sanin cewa an yi to to da haka dan karka zargi mai maye a halin maye shi ba ka zargi a takalifu an na fi su mu idan muka yi maye to a halin mayenmu an doke muna takalifanci an lulizimu ha bi sabri wa haya mashuqatun wa hal yasdiqu sabr man shahada al ma'ana an lulizimu ha yanzu muna lizimta mu ramu bi sabr mu ce dole sai mun yi hakuri mu natsu yadda kai ma kake nace wa hiya mashuqatun gatan ku tana da tsananin bege zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa hal yasdiqu sabra yanzu man shahada al ma'ana wanda ya shuhudi ga ma'ana ta Allah hal ya sabi usabara yana iya hankuri bai iyawa wani ya zargi sufi cewa suna kowa masallaci mi a kowa zikiri da saurawa da ake yi ya ce masallaci na da adabu da ya kamata a kiyaye musamman rashin daga murya ya ce ko zo kuna ta daga murya kuna abubuwa kuna audan ba kusan gidan masallaci ba kawa muridanka magana ya ce ai ba da ganga suke yi ba ya ce ko ba da ganga suke ba ya kamata a kya al'amuran masallaci ɗakin allah ne ce to shi ke ka zo zan sa cikin su kowa ya nasu kada wanda ya daga murya kada wanda ya irin abin da ake yi ya zo ku aka lizinta mu cewa kada wanda ya daga murya kada wanda ya wani motsi masallaci ne kowa ya ladabi ai can da harara ta kama su mutumin da ya su mala ɗaya sai ya kace masallaci sai ce mu wannan zo kaga abun da kai za ka kashe bayan Allah saboda zahin hararar shauki ya kama su an hana su zikiri da kari wani ma ihu zai kama sannan ya sai to an hana shi da haka zahin nan ya sa susuma da kyat an ka sami wasu wasu kuma sun ta yi to ka gani ba da dangar suke yi ba ce shi wali shi da yan mutum ya yi irin wannan masallaci zai ci ku yadda shi waje ya daga an yi ci ku hankali da banka ci ku sako shi a riga ya kai amma ya an kusa kai ga banka bai sa an kusa kaiwa ba ba dole ba ne bai sa abin da kai sai a kyale shi amma da yake da gangan zai keta maku ihu da gangan sai na bala mutula ya ne lafiya duk abin da kake ji muna ji fiye da kai muka daure ka daure kai ba ka da kai ce ku fidda shi waje ba da gaske yake to man da kai wannan ba da ganga yake ba to in ka ce a sa shi dole ya daura rai ne to kashe shi za ka yi ba da ganga yake ba zuciya ta riga ta narke cikin shauki kuma zahi ne na hararar shaukin ubangiji ka motsuwa har mutum ta wannan abubuwa amma banda wanda kai da gangan ka sai ka sha kwaya ka zo kana shakiyanci cikin mutane wanda ba da aka bi ba kuma galibin ba ka ga shi mutum sha kwaya duk ibada ko ba a ansarta don ka kallafa ma kanka zama cikin maye duk wanda ya sha kwaya ko addu'a kake yin ka sha kwaya babu ta Allah bai ansarta to balle ka zo ka sha kwaya ka zo kana kowa cikin jama'a kana ruwa wai kai zaki kuma zakin ya sanya koyo kuɗi ne haka shi zakin na zo shi kuɗi amma da ya san kuɗi to lalle ko ya san ladabi a ya hadiyar ushaɗiƙun wa haɗi ƙa'iman wasa jimla na bismil habibu wa rahulina ya ce ka hita batunsu ya kai mai kura masu bege zikiri da ake yi yaban annabi da ake so sawa da yaban su baye ana motsar da shauki da bege ne cikin zukata kaga idan ana tsora ko masu nishaɗi sai a samu wani mai daɗin murya ya dinga rera waƙa yana zuga raƙuman nan suna jin daɗin waƙa kamar kai ɗan adam ba shi bane an dawo jihadi wani yana kora raƙuma to akwai mata sama raƙuma suna ta hauka saboda murya ce sai manzo Allah ya ce mai rizqan bil qawari ka tastawwa kama tangaran kwalaben mu tangaram da hafiski ne mata saboda zugar da yake da haka da yake kana wani da matan da asabiti zukar bil kawari ka tausa sama kwalaben mu na tangaram da abisa al'umma ma'ana ka rage baka da kake to shine yace ya hadin rushal ya kai mai kora masu shauƙi da bege zuwa ga Allah ta wajen zikiri da wajen waƙoƙin yabon Allah da mazan Allah da bayan Allah su musulma da tabbatun masu zargi kumta shi wahadu ka kora mu da waƙa ka ka'iman ka tashi tsaye ka ci gaba da muna wannan abin da ka sa zukatan su zabura su nuce cikin halarar Allah wazan zimlana ka dunga yin murya gare mu bismil habibi da sunan masoyi sunan wa aka kira sunan Allah da haka nan kai ta yin zamzama shine magana da murya mai daɗi da sunan masoyin warawina ka nishaɗantar da mu ka hutar da mu daga wahalar da muke ciki ta tunane da nafsu da hawa da mi kawai mu narke cikin Allah subhanahu wa ta'ala wasu sirrana fi sufurina an hasubina wani absarar aina ka shay'an fasani'ina to kuma da kai hadiyar ushaki da kai wanda ka zo an amince ma ka shigo cikin mutu in kai baka narke ba to duk abin da ka ga mun yi a cikin narkewa da Allah wa muna asiri ba da gangan mun kai ba wasu sirrana ka kiyaye ka boye asirin mu an hasurina daga mai hasada mu yi sukuri na abin da muke cikin halin baye kada ka je kana tona muna asiri gaban mahasada makiya in an amince ma ka shigo cikin jama'a to an baka amana kai kuma ka kiyaye duk wani sirri nasu kada a ji ga bakinka in har kana shigowa cikin jama'a an amince ma aka ji tona asiri gare ka to ko ba ce ko wani kunya ta ishe ka to balle kuma korar ka za a yi ba za a ko barin ka shigo wannan wuri ba shi ne ake cewa idan sufi ba ya samu halara in ya ce ya tona shi ga halara sai a ɗauke shi a jewa shi garken awaki sai a mai tuki a ɗaure mahaukaci tun da kai ka zo cikin mahasada kana ba da labarin masoya aka san abin da ke wara ga mafi yawa da duk za ka ji sirrin mutum sai ka bincika ga wanda ya amince mani wannan ka wulakanta kanka kai a ce za a ji sukan masoyinka ga bakin ka kawo lakata ka ka tabbatar cewa ka zama mace amana to kuma za a ga mafi yawa haka yake har akwai waɗanda ka wakilta masu ko kuma su asirrai cikin gidaje da wurin mutane wannan mummunar ɗabi'a ce mummunar sana'a ce ya kamata a bari in dai an amince maka to kakka yadda a ji sirri ga bakin ka ya kudu na haifirna ba an ta aminuwa wama da in hafartukum bi amini aka ce malle aka ce malela masoyin laila da Allah zo wai binciken da aka yi kan halin kaza da kaza mun sa laila wata amince ba kowa baka makka da Allah ba mu labarin kaza inda aka cewa kaza kaza a yake kunce at kunce ma amintacce ba idan babu labarin sirrin laila ke ni ba amintacce ba qulubul ahrar quburul asrar zukatan ‘ya'ya ba bayi ba to kabari ne na sirri ya shi kabari ana hitowa a cika so a koma to haka duk sirrin da ya shiga zuciya in dai ɗa kake ɗa ɗan halal to mutum ne shi kabari sai dai a jiya gaba ke ko tambaka ce wallahi ni na manta ba sani ba ko kuma kila ba na an kai kan ma ka tsaya wai kariya in dai sirrin masoyinka ne to ka aji shi gaba duk dubara akwai abin da suke ce bage ne sai a zuwa ɗauko wani sirri kamar sirri sai a faɗa maka wai dan kai ma a ji sirri ga bakin kakka yadda wani mutane wajen ainihi kaza kaza rabe da shi kakka yadda a ji sirrin masoyan ka gare ka ce wasu sirrin na fi suku da ana su dina ka kiyaye sirrin mu wanda abin da ya faru gare mu cikin bayan da muka yi na narkewa mu cikin halalar Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi to ka kiyaye shi an hasudina daga barin kaiwa ga mai hasada wani abu sada'a na ka shayan in idon ka sun ga wani abu wanda kaka ganin bai dace ba ba sami na da Allah kai muna ba sama ya yi muna saboda ba cikin hankalin mu muke ba ba sami na ka ya yi muna yuharriku na zikirul ahadisi an rumu walaula hawawan bil hasha ma ta harrakana haukan da kaga muna yi da rawa da kwadowa muna tashi to ambaton labaran masoyanmu yi harriku shi ne ka motsar da mu walaula hawa bila sha ba dan su da cikin suka tamba da ɗayan cikin mu ba ma ta harraka na da ba mu motsa ba ka sa an ce da zikirin Allah har a ce mahaukaci wani cikin malamai da zala ya ce to in ba a tuba ana kwato ya ba a ce musu mahaukata da haka zikirin da suke a shi ma hadisi ya kawo shi ya ce to don ga zikiri ya ce musu mahaukata a to ana sai a kowa za'uya cewa zikiri na da hujja ta to ga hadisi kai zikirin Allah a ce maka mahaukaci don baka tuma kan wada ba ana ce maka mahaukaci da haka me zai sa zakiru na gaskiya ya tuma shi wadi har ya suma saboda jin abin da ya ji daga ubangiji subhanahu wataala ana yabon Allah ana yabon annabi Allah sai wani abu ya motsar da shi sai ya ji shauki har ya rasa hankalin shi ألم تبصر الطير المقفصة يا فتى إذا ذكر الأوطان حلت للمدن yace kai ya kai saurayi halan baka taba ganin tsuntsu cikin keji ba kanari ya ta haka da daga zama wuri guda da ya tubaice da sai ya kuka ya kuka ko ya waka ya waka sai ya tuma ya koma nan kuma san sai ya tuma ya koma nan shi da abin shiru ai gida ya tuna da yan uwa ne su ne yake bada hanyar da zai hita sai gare to haka in ruhinka an ka tuna mishi da Allah da girman Allah to ba ɗaya kai ya hito ma daga cikin jikinka ya koma wurin halara ce shi ka sa sai mutum wurin zaburar ruhi kai sai ka faɗi saboda ruhinka ya cike a kai kai ya kai mata baka taɓa ganin tsuntsu cikin keji ba idan ya tuna ƙasashe da wurin inda ya hito hanna sai tsanin su da bai gidan magana zuwa ga gidajensu da inda suka saba da shi wafar rajabin ta gari da mami fu'adi faɗaɗɗarin asha da hisuwar ma'ana shi tsuntsun ya tuna ya so hita babu wuri sai ya yayi abin da aka zuciya ta na bege bin ta gari da waƙar da ya kai shi da kukan da ya kai shi da shi zafiyar in ya tuna wannan zikirin nan da ya kai in ma ka ce kuwa tun iya kama huru huru huru me za ka ce ana yi kuwa amma allahu ya kazu huru huru Allahu Allahu muddin babu hudin nan babu magana kalma Allahu in ka cire alif ka samu lillahi ko ka samu in ka sa shi ka ka samu ilahu to cire ha hudin nan in ka cire shi ba wani to ya ka kama hu hu hu hu ne da ma shi Allah din an rika da kai ga hu Allahu to shi sai ya rike hu to ko ka tambaye shi bai san hu ya kace ba shi dai Allahu ya kace ba to in ka fara zikiri tsakaninka da Allah ko yi ho kaka cewa yi ho ho din nan ba Allah bane to amma abin da ba a so ka fara kowa da niyyar zikiri to niyyar nan ita ka mutum ya zikiri garkawa ne saboda bai son zikiri dan mu ba shi haushi to ba zikiri za ku ban haushi za ku mutum ya wurin wani a zikiri da yana ba da kuɗi ba zikiri za ku ɗan kuɗi za ku abin da aka so niyya tun farko ita ka hukunta abin da kai to duk abin da kai cikin niyyar da da iya kaza ya maka ina malama da bin niyya ce na'am sai zukatta sai ɗiyan ciki sai su raurawa saboda abin da yake hili da kuma abin da yake da ma'ana kazalika arwahul muhibbina ya fata wa harriku dal ashwaqu lil alamil aslam da kagga bege da tsananin son tuna gida da son komawa gida yana motsar da tsuntsu ya waka da kukan da ya yi saboda tunawa da ya kai sauke maka ne kunkunan zuciya to haka rayukan masoya suke ya fita kai mutum rai haka yake zai dunga mutum ya hito ya koma inda ya tura Allah subhanahu wa ta'ala al-ashawaqu lil alamil asna bege da muke da shi zuwa ga halitta mafi ɗaukaka shi ne halitta inda halarar ubangiji take tuhar rukuna wannan al'ashawa ɗin su ke motsar da wakala haifin mu'aza al-razi ya ce laudarar arsinatul arifi da ma'an nasi kama ta duru kudubu ma'an lahi da kila innahun majami ya ce da halsunan arifai sun kewaya tare da mutane yadda zukatansu ka kewa tare da Allah da kila da yanci inda wani majami mahaukata ne arabai sukan ce da za su bayyanar da abun da ke cikin zukatansu da sai a ce bautar gunki suke ko a ce musu mafuta ko a ce musu kafirai da haka nan ومن نال سر المصطفى أكثر السلطة wanda ya samu sirrin maza Allah a zuciyar kasara to ba wani za a yi ta yi ba sai ka yi shiru ɗinka sai ka samu inda ya dace da magana su ɗin ka mazala na cewa ka ɗibin nasa alaƙadar hukuri bi magana da mutane daidai hankalin su ya ce kuna so ne a ta Allah da manzo ne wa an shanu su ba su da haka suka ce hai su ma dalatin zujaje tukurna ya sibul jahilu na annajanina duk inda an ka kewaya da kwalaben shaye-shayen da ka samu maye in ji mai shaye-shaye durna mu sai mu kewaya ana zuwa nan a ci abinci kowa gida ko da ka zo gobe sai an ka ce an kai abinci daki canza a ci kana zuwa daki dole ka tafi ba abin ta kazo ce ba sai ka koma ɗaki to gobe ka ce a aiwa ɗakin can kura gida za a ce an kai abinci ce ina ka yi da haka bai da bukata ka take ai nan ka tafi ya sibul jahiluna jahilai suna tsammanin an na jalilla mun haukace ma jalilla wa ma bina min jululu bar shirna mu damatan fa sakirna ya ce mu ba mu haukace ba kun ba mu da hauka a mun sha giya soyayya da Allah da haka nan muka yi ta maye kada ya ce waya kusur muƙarrabi na ta mazidin tauhidin da tafi bitta abin alƙawarƙari Allah na keɓance bayi ne makusanta da ƙarin tauhidin da yake amawa ba su da shi kuma zancen mai zance na isa ga bayanin shi ni da ni halar aita a hasanin min ha kulta har fil wujudi shay'un sawa'a tambaya ta aka yi kaiwa ne wai ka taba ganin wanda ya ke laila kyawu yace eh wai akwai ma wani duniya banda laila ni ban taba sanin to haka nan kace la ilaha illallah ba komi ba kowa sai Allah kuma a gama kuma kana yan kame kame a to kenan ka ga wani abu da Allah ka zan mushriki ka ce la ila ba komi ba kowa sai Allah to kuma kana kame kame ta wurin wa kenan a wani banda Allah to me ya shirka ganin wani tare da Allah ko za ka nan aka ce kai ko ko akwai mai yau kamar da ce wace ma akwai wani duniya ai ta kaɗai a duniya za ka aka so ka mai da ubangiji da aka waje ga bakinka da zuciyarka ma la ila ba komi ba kowa sai Allah yadda da aka ce min halara ya ta hasan min haka ta baga nan mafi kyawu ga laila kultu na ce wai hal fil wujudi shay'un cewa cikin duniya akwai wanda ba ita ba to ko masu ganin manzo Allah su zama ga hili an ce ba a kai ga wannan matsayi sai ka kai ga duk abun da ka gani bai sha maka ce ganin manzo Allah kamar shi wanda yake cewa ya tafi Paris da rawa da hitullu da bitu suna tunanin gulkusan ko duk abin da ya gani in ka ga in ya ga haske ce ka hasken ga bai yi kyawun hasken fuskan manzon Allah wasu haske ya tuna mai da manzon Allah in ya zo waka mai daɗi ce ka daɗin sautin ga bai daɗin karatu ko muryar manzon Allah wasu duk abin da ya gani zai kwatanta da manzon Allah haka ba wani abu ya gani ba manzon Allah ya gani sallallahu alaihi wasallam shine halkulu bin shehu duk abin da aka gani kawai ya sadar da kai zuwa da Allah to shi ka tabbata masoyin Allah subhanahu wataala qultu in ji shehu yace law ta tabbata law ta tabbatu malana mu tsaya haka nan da zan bibi malana abin da aka gare mu wani da kuma da abin da aka sufa ya mina da isharati na isharori fit tawhid a wurin tawhid kaga yanzu wannan baitoci ko kace yana magana mace ko yana magana giya amma shi kawai ishara ce ba su ya kamuni ba halara ya kamuni da Allah su wani kasa masu Allah su wasu da za mu biyo su wanda aka cikin tauhidi la'addabi na ilal khuruj amma na hannu bi sadadi da ya kai mu hita ga abun da muke akan shi muke akan shi dalili na bayyana faila da ma'anar faida da abun da ce faila don muka wuce cikin wancan sai ma mai tabbatun magana mi a faida mi a amfaninta mi a hujja mu gare ta wal nusrifil ina mu juyar da ragaban mu ila kalami mu koma zuwa ga magana fil faidati cikin ma'anar faida ko ko'iha da afkuwata wa ma kala mashayikhu dariqati da abin da shehunan dariqa al-mutabaruna waɗanda ake sun isa a lura a kula da su al-mawjudu na fi zamanina ba waɗanda su kuri waɗanda ana cikin zamaninmu to su kuri sun kace dangane ga faida da aukuwarta wa sun ka tabbatar ma cewa shi ne sahibul faidata a wannan zamani alhamdulillah لا تلفاتك